أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الجند المحجلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a yau muna hudu ga watan ramadan a sha hudu ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam alif da dari hudu da arba'in da shida wanda ya yi daidai da sha hudu ga watan uku miladiyar annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da biyar za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a yankin ƙasa muna cikin suratul an'am aya na hamsin da shida قل إني أريد أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المبتدئين الله سبحانه وتعالى ينأتي قل كفلا يا رسول الله إني أريد ni din nan an hane ni an a'budu alladhina tad'una min dunillah in bauta ma wanda kuke bauta masa kuma bayan Allah qul la attabi'u ahwa'akum ka faɗa musu ba dan bisan ran kuma qad dalaltu izan in na bisan ran kuna bace wa ma ana min al-mubtadin ban zamo daga cikin shiryayyu ba maza Allah sallallahu Alaihi wasallam yana faɗi cewa Allah Ubangiji ya hane shi dama kuma mun yi bayanin je idan Allah zai hana halittu babban sha'ani to Allah sai ya yi magana da manzan Allah da halittu saboda manzan Allah shi ne mai gaba ɗaya in an yi magana da manzan Allah to wanda zai ji ya ji wanda bai ji ba kuma shi ke Allah ya ce ka faɗa musu ya Rasulallah an hane ni na bauta ma wanda kuke bauta masa ta da'una a nan wajen yana nufin ta'budu wanda kuke kira kuke bauta musu koma bayan Allah ta ni an hane ni akan na bauta musu da lata da uzza da manata da sauran dodannin da ake bauta musu koma bayan Allah ta Allah ubangiji ya hane na bauta ma waɗanda kuke kira koma bayan Allah قل لا أتبع أهواءكم ففدا مس يا رسول الله ni ba zan bi soye-soyen ranku idan an ce ahwa shine jam'in hawa idan an ce hawa kuma shine son rai irin na sha'awa mutum ya biyayya ma kansa ya bar biyayya ma Allah shine ake nufi da hawa wani yana ce innal hawa la huwa al hawa bi ainihi wa sari'u kulli hawa sari'u hawani shi son rai ainihin walakanta idan kana neman walakanta na ƙarshe shine mutum yana bin son ransa makomin duk wani mai bin son ransa shine kaskanta da walakanta daga ƙarshe wani yana ce man ya ya sulul hawanu alaihi ma da jirgin bimagitin ilam wanda ya walakanta kansa walakanta ne kuma sa sauke saboda macacce baya jin zafin meki duk abin da ya dace da san rai galibinsa abin da yake biyo bayansa kasanci ne abin da yake biyo bayansa wato wahala ne da nadama yasa kullum ake kiran mutane zuwa da su yantu daga bautar rai da bautan abin da rai yake su su yantu daga biye ma rai da abin da rai take sha'awa saboda duk sabon Allah da ake yi galibi rai ake yi wa saba sai kuma a saba ma Allah subhanahu wa ta'ala annabi yusuf yana cewa ma ubarru nafsi inna nafsa la amaratun bisu'i illa man rahimahullah ba zan ba zan wa ma ubarru nafsi ba dan kubutar da kaina inna nafsa la amaratun bisu'i rai tana umurni da mummunan aiki illa man rahima rabbi ko ma rahima rabbi ka so sai wanda Allah ubangiji ya ji kansa shine kawai wanda yake iya tsira daga tarkon rai rai tana da tarko da yawa amma duk wanda mutum ya biye ma wannan tarkon to karshe sai sai wadakanta ko yayi nadama سامو سيريت وسلك هواها وهازر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمي أو يسمي الساقة مرنكا كان دك من نتيجيس كجزء روم رنكا wato makanka ya zama duk abin da ranka yake so sai ka yi saboda ƙarshe za ka halaka kuma za ka kunyata yasa ainihin jarumai shine wanda suke intisari a kan sawatu wanda sukan fi ƙarfin kansu wanda suke iya kama kansu lokacin da ransu take son wani abu to su kama ran su hana mata dan duk abin da ka ga ranka ta miƙe kafa tana son wannan abu kana jin daɗin wannan abu to galibi ba abin da aka yi su ita rai haka aka halicce ta a karkace haka aka halicce ta a fandare haka aka halicce ta tana son ta kangarar da mutum kuma ita ce wannan khasum din abokin musumanka da kullum kake rikici da ita za ka yi aikin alheri ta hana ka zo kuma ta kawata maka hanyoyin shari ta kawata maka munanan abubuwa ta nuna maka za ka ji daɗi kuma na kankanin lokaci don galibi wanda ya biya maran sai aikata wani abu yana gamawa zai yi bakin ciki da ɓacin rai da damuwa saboda wai ita rai sun take a bar bautan Allah a dawo yasa sanin rai yana da muhimmanci ga kowa da kowa kai rai takan koya cikin nau'o'in ibada kana kawatar maka da ibada kana ibada amma ba Allah kake bautawa ba mu ita kake bautawa saboda muninta tana da abubuwa wanda suke koyayyu waɗanda malamai suke faɗa akwai tazkiyatun nafsi wani littafi mai kyau na ibnu taymiya yayi bayani akan rai da matakan rai da kuma yadda ake taskiya ma rai akwai littattafai na manya-manyan magabata wanda suke mukasha fatul qulub na al-imam al-ghazali wanda yana bayani akan ahwal na rai da kuma yadda rai take ana wa mutum tarko tarko in ta dana maka tarko ana bata kama ka ba sai ta je gaba ta sake dana maka tarko in ta bata da kama ka gaba ba sai ta sake dana maka tarko in ta gama dana maka tarko a duk gurin da abun da ranka yake so bata samu ba sai kuma ta koma cikin ibada mata dana maka tarko a cikin ibada Allah ubangiji ya kare kowa ya saba ma abin da ransa yake so shine ainihin jarumta jarumta ba shi bane iya kanki jarumta ba shi bane iya kwantar da abokan gaba kimma na jarumta al-qimmatu fi shaja'a shine al-intisaru ala zat mutum ya fi karfin kansa ya mayar da kansa tamkar godiya ko tamkar doki duk lokacin da yake so ko tana so ta tsaya ko ba ta so ta tsaya ya kama linzamin ta tsaya dole duk lokacin da yake so ta tafi ya sake ta balli bi rabbi junahin min ghawayati ay kama tu rabbi jumahul kayni bil nujum me ya same ni wajen mayar da raina in ghawayati ha daga halaka amma tu rabbi kamar yadda ake mayar da kan doki da linzami na sha faɗa mana cikin karatu ɗabi'a ne na kowane mutum wato son rai ɗabi'a ne na kowane mutum son kai ɗabi'a ne na kowane mutum sha'awa ɗabi'a ne na kowane mutum sanya ba abin da ba daidai ɗabi'a ne to sai Allah ya baka amanan wannan ran naka Allah ya ce ina son ka horar da ran naka ka canja ka mayar da ita nuraniya a maimakon ka mayar da ita turabiya ka mayar da ita wato malakutiya a maimakon ka barta a nasutiya ka hodar da ita har sai ta samu taskiya ta samu zakari ta koma zuwa ga ainihin gold wanda aka halicce ta daga wannan ma'adani din ka yanci daga yunkun gangan jikinka da kuma yunkun sha'awarka da sarrafa Allah ya kare ni kullu attabi'u ahwa'akum ka faɗa musu ni ba dan bi soye soyen ranku ba kada dalaltu izan dan na soye soyen ranku na ɓaci wa ma ana min al-mubtamin kuma ni ban zamo cikin shiryayye ba Allah ya shirya na قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير قل
الفاصلين إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاسدين Allah Ubangiji ya ce ka faɗa musu ya rasu inni ala bayyanatin min rabbi ni din nan ina kai shari'a daga Ubangiji Allah ya riga ya nuna min shari'a ina kai shari'a shari'a ita ce bayyana kamar yadda Allah ya faɗa mana cikin suratul baqara Allah yake cewa inna safa wal marwa min sha'airillah faman hajja al-bayta aw itmara fala junaha alayhi an yatawaf bihi wa man tatawwa khairan fa inna Allaha shakirun alim innal ladzina namun hayat إن الذين يختمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون innal ladzina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinat wanda suke goye abin da muka saukar na al-bayyina na shari'a na dalilai da suke nuni akan kayaitan Allah subhanahu wa ta'ala wanda suke nuni akan Allah shi ya halicci komai wanda suke kore abin da muka saukar na bayyana shari'a da sifofin manzon Allah kuma bayan mun bayyana shi a cikin littafin shi Allah ya ce waɗannan su ne waɗanda yal'anuhumullah Allah ya la'ance su wa yal'anuhumullah inun la'anannu ma suka la'ance su ko kuma sauran halittu ma gaba ɗaya suka la'ance su kamar yadda malaman da su suka fara to albayyana shi ne shi Allah ya ce ka faɗa musu ya rasulullah ya rasulullah qul ni ala bayyinatin min rabbi ni din ne ina kan shari'a ina kan gaskiya daga ubangiji wa kazzabtum bi amma kuka ƙaryata abinda na zo muku da shi maliki na na ta sa ajiyu na biyu abinda kuke gaggawar a kawo muku na azaba ba a hannu na yake ba saboda ɗabi'an kafirai ne suna su da kansu suke kiran azaba ma kansu su suke ce a saukar musu da azaba ayoyi daban-daban a wannan suratul a'raf ko surar da zamu karanta a gaba da a'raf آية السبعين قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا fa'atina bima ta'inna in kunta min as-sadiqin ka zo mana ne kana so ka ce mana mu bauta ma Allah ka mu bar abin da iyayen mu suke bauta wai sai suna ce a zo musu da abin da ake bisa alƙawarin na azaba wannan inzarin da ake musu din to a zo musu da azaba ko fa'atina bima ta'inna in kunta min as-sadiqin har yanzu cikin suratul a'raf Allah yana magana akan jama'an annabi salihu alaihi salam Allah ya ce fa'akarun nakata wa a tawon al'amri rabbihim wa ƙalu ya salihu cina limata iduna in kunta min salihin suka soke taguwar da annabi salihu ya zo musu da shi na aya sai suka ce ya kai salihu ka zo mana da abin da ka mana alkawari na azaba in kai kana cikin masu gaskiya har yanzu a cikin suratu hud suna ce ma annabi nu قالوا يا نوح قد جادلتنا وأكثرت جدالا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين يا كيمون كاي جايية كا كلمة كان جايية أزورنا دعبنا كلمة عن كوري إذن كيمي بسيان أنا إذن زنت لا تكيك شيء سيكا من كلام الله بعد كنت ما kamar yadda za ka ga mutane mutum ya ce kwaron kasa ya same shi bala'i kaza ya same shi Allah ya saukar masa da kaza kuma duk akan ƙarya rashin sanin Allah in mutum ya san Allah ba zai yi ma Allah wannan wannan karan tsayan ba ai ko gaskiya kake da shi ba za ka kira musiba ba kanka ba za ka ce Allah ya yi kaza ba saboda girman Allah Allah ya buwa ya ka kira shi ka danganta shi da wani azaba bayan kuma ya ce maka shi ne rahama ne sai kuma ka ce ya saukar maka da wannan azaba har yanzu a cikin suratul ra'd Allah yana faɗa mana yadda suke gaggauta wucewa a saukar musu da azaba wa yasta'jilunaka bisayyati qabla al-hasana wa qad khalat min qablihim al-musulat suna gaggawa akan ka zo musu da mummuna kafin kyakkyawa kuma abubuwa na misali ya shige gabanin su wa inna rabbaka lahu maghfiratin lin nasi ala zulmi Allah mai tsananin gafara ne wa mutane akan zalincin da suke yi da laifin da suke yi wa inna rabbaka lasabirul iqab kuma Allah ubangiji mai tsananin hukuma ne ga wanda suka saba masa har yanzu a cikin suratul hajj Allah yana faɗa mana yadda suke neman a saukar musu da azaba wa yastajilunaka bil azab wa lam yuqlif Allah wa'da suna neman a saukar musu da azaba suna ce ayi gaggawa amma ka musu abu Allah bai saba alƙawari wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun rana ɗaya a gurin Allah yana daidai da ranar dubu wanda kuke kirgawa har yanzu a cikin suratul shu'ara ko a cikin suratul ankabuti Allah yana magana akan mutanen annabi Lut alaihi salam Allah yace ata'tuna ar-rijal innakum la ta'tuna ar-rijal wa taqta'una as-sabil yanzu kuna zuwa wa ƴan uwanku maza kuna yanke tafarki kuna saba ma Allah akan fitran da Allah ubangiji ya halice ku akai karshe dai Allah yace فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب بعذاب الله إن كنت من الصادقين amsansa dai shine mu dai ba za mu bari ba kawai ka zo mana da azaban Allah idan kana cikin masu gaskiya har yanzu a wani aya a cikin suratul ankabut har yanzu wa yastajilunaka bil azab suna gaggawan a zo musu da azaba walaula ajalun musamman la ja'ahum al azab ba da din Allah ya yi komai yana da lokaci rubutacce ba da azaban ya zo musu wala ya'tiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun kuma zai zo musu ba zata ba tare da sun sani to haka waɗanda zuciyarsu yake kashe mun faɗa dama abubuwan da suke kai mutane zuwa ga har ma su bi cewa babu komai azaba ya zo musu har ma su bi cewa su sun ɗaya tsammani daga azaban Allah ƙe kashewar zuciya da kullewar zuciya shi kuma ƙeƙashewar zuciya yana faruwa idan mutum ya bar Allah ƙeƙashewar zuciya yana faruwa idan mutum ya bar ambatan Allah sannan ƙeƙashewar zuciya yana kama mutum idan mutum ya saka tsananin kwaɗayin duniya da son duniyar a ransa ƙeƙashewar zuciya yana kama mutum idan mutum yana abokantaka da ashararan mutane fasikai sai mutum ya ce a kawo masa azaba kamar dai yadda za mu gani ɗanan annabi nuhu إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوا يغفر لكم من ذنوبكم ويأخركم إلى أجل مسمى فأما أكرشين ينتهي وإني كلما دعوتها يا الله كل ما تشن لكراس لتغفر لهم إن أنا من تكافر كانوا جعلوا أصابعهم في المساجد ليس توشك المنصور su kama hannayensu su sa a kundin su toshe wasu abu shau siyaban su lullube su lullube jikinsu da fuskoki su lullube fuskarsu da jikinsu su ruhu su dukungunin wa asarru wa stakbaru istikbara su toge su yi girman kai iya girman kai ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا ناكراش أبيني ناكراش أقولي amma ba abin da yake kara musu su kashewa da girman kai da kafircewa dama kuma Allah ya ce sa asdiqu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighairi haqqin wa iyyaru kulla ayatin la yu'minu biha wa iyyaru sabila rushd la yattakhidhuhu sabila wa iyyaru sabila al-ghayy yattakhidhuhu sabila dan rufe zuciya zan kawar da ayoyina ga barin waɗanda suke girman kai Allah ba ya san girman kai don idan kana girman kai ma Allah ko bauta kake yi to wannan girman kan naka alakar da kai zai kana bautan Allah kana jin kai ne bautan Allah ne kana izini ne wasu dan kaga su masu laifi ne sai Allah ya halakar da kai Allah ba ruwan sa da bautan ka bautan ka ba zai faru Allah da komai ba ya riga da innakum lan tablughu dhurri fa tablughu wa lan tablughu nafsi fa tanfa'u Allah ya ce ba za ku iya amfana na da komai balle ku amfani ba za ku iya cuta na da komai ba balle ku cuce ni innama hiya a'malukum usiha lakum aikin ku ne in kun yi makan ku kuka yi in kun bari wa kanku kuka bari to shi girman kai ko cikin aiki mai kyau ya shiga sai ya bata shi Allah yana ce girman kai mayafi na ne al kibriya urida girman kai mayafi na ne duk wanda ya ara ya yafa sai mu kaskanta shi Allah yana son mutane masu kaskantar da kai kuma Allah ubangiji yana fishi da mutane masu girman kai me ya halaka iblis Allah ce mana yayi wastakbara girman kai yayi ya ji cewa ya za a yi shekaru dubbai yana ibada yau kuma a halicci mutum rana ɗaya kuma a ce ya faɗi ya masa sujuda وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر أي جرمان كي وكو كي كنا بن الله كنا شو أن يبن الله ده جرمان كي كنا جن كي من سورون الله ده كنا تزكية وكنا كنا شيء كي من كي كان تزكية يا الله يا هلك الدك saƙon Allah wanda zai saba ma Allah ya yi tawadu bayan ya saba ma Allah ya yi nadama ya fi biyayyen Allah wanda zai yi ta ibada kuma ya zo yana cuta ba yana girman kai rubba ma asiyatin auratan zullan wa inkisaran khairun min ba'atin auratan izzan wa istikbar saƙon Allah da zai saka kaskantar da kai ya fi biyayyen Allah da zai na saka girman kai da cuta da takama Allah ya kare duk wanda suna cikin abin da suke yi kashin da zuciya nisantan Allah subhanahu wa ta'ala da kuma nisantar umarnin manzan Allah har ya kai ga mutum shi da kansa yana ikirarin a saukar masa da azaba Allah ya ce ma inni na tasta'inu nabi ka fada musu ya rasulullah abinda kuke gaggawa na azaba kuna ce a saukar muku da ruwan azaba ruwan duwatsu kuna ce a saukar muku da wuta kuna ce a yi kaza a yi kaza a yi kaza ma inni ba a hannuna yake ba in hukmu illa lillah shi al'amari da ba yana hannun Allah ne ma'ana Allah ubangiji shi yake da ikon da saukar da azaba a lokacin da yake so shi yake da ikon da dauta azaba a lokacin da ya ga dama ya da shi ne aya a san bani isra'il ai sun kira azaba kuma Allah ya saukar musu da azaba يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وأن الآية الله يكتشف ورفعنا فوقكم الطول كرنتا من آية تنامل a cikin suratul baqara wa rafa'na fawqakum at-tur zura idza khazna miqatakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma ataynakum bi quwwah واذكروا ما فيه لعلكم تتقون.
أثناء ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور tuna lokacin da muka ɗauki alkawarin muka ɗaga dutse saman kawai Allah sai ya saukar musu da dutse dam da kansu kawai dutsen da kawai step ɗaya yake yana nisan step ɗaya kawai gaba da ɗaya mutum su gaba ɗaya Allah ubangiji ya ɗaga dutse saman su menene wani kasna misafa tuna lokacin da muka ɗauki alkawarin sarkin zango da kuma madamin bauchi Allah ubangiji ya saka maka da alkhairi warfa'na fawqakum at-tur muka daga dutse sama da kuzo ma a kenan sun bi kowa ku rike abin da muka baku da ƙarfi wazkuru ma fi kuna ambatan abin da yake ciki kuna tunawa ko za ku samu shirguwa amma me suka yi daga ƙarshe sai suka ce sami ina wa asaina mun ji amma ba za mu yi ba وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم aka shayar da su san bautan can malaki kamar yadda ake shayar da zuciyar mutum san saban Allah idan Allah baya san mutum sai Allah ya shayar da zuciyarsa san saban Allah da kangarewa ma Allah duk wani irin laifi baya tsoron ya kutsa ciki kuma in ya aikata laifin baya dama baya da kinci to Allah ubangiji yana gargadi yace الحكم إلا لله hukunci na Allah ya kusur haɓɓa Allah shi ne yake ba da labarin gaskiya mafi yawa jamhur sun karanta da ya kusur haɓɓa amma akwai wanda suka karanta da ya kajin haɓɓa akwai wanda suka karanta da ya bin haƙƙi kamar abdullahi bin su shi ma sai dina ali bin abi talib ya karanta shi da ya kajin haƙƙa amma da nafi da ibn kasir da asim duka sun karanta shi ne da ya ƙusul haƙƙa Allah yana ba da labarin gaskiya ma'ana wannan kisoshin annabawan kullum na kusu alaika min amba'in rusli ma musabbitu bihi fu'ad dukka muna baka labarin waɗannan manzanni ne don mu tabbatar da zuciyarka nahnu naqussu alaika أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين mu muke baka mafi daɗin kissa na annabawan da suka shi duk da kafin a baka kissan baka san menene yake gudana baka san abin da yake koya ba amma duk lokacin da ka zo kan irin waɗannan halin sai mun faɗa wa manzon ma mutane cewa manzon Allah ba ana magana bane da shi a irin waɗannan mawaƙif duk lokacin da za a yi maganar al-ahkam ko in ka ji an yi magana da manzon Allah to kawai an saukar da dokan ne gare mu gaba ɗaya shi manzon Allah ba zai saba wa Allah ba ba zai zama rafananne ba kai labarin annabawa ma da abubuwan da ya gudana tun farkon duniya duk Allah ya sanar da manzon Allah ما من فترة من الرسل إلا بشرت قومها بك الأنبياء تباها بك الرسول وتسوء بك علياء بعضها أولياء me yasa za ka ji Allah na magana da manzon Allah da ka ji yana ce wa iz wa iz wa iz ma'anan wa shi ne uzkur tuna akan ce wa mutum abu da bai sani ba a ce masa ya tuna ba za a faɗa masa ba wa iz qulna lil malaikati tuna lokacin da muka ce wa malaiku usjudu li adam usjuda ma annabi adam ko usjudu li adam usjuda ma annabi adam asadda billahi iblis abu kaga sai aka ce wa annabi muhammad tuna tuna wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'il fil ardi khalifa هذا إذ أوجب ما تنا وإذ كنتم يا موسى لن نؤمن لك تنا ولكن لك يا موسى وهكذا كذا الله yana ce manzon Allah tina tina tina shi yasa wasu ma suka ce idan kaga Allah yana cewa yana magana yana ce inna arsalna nuha inna a'tainaka to in kaji Allah yana ce ko nahnu naqussu wannan jirgin wasu sun ce jirgin yana nuna ba ne zuwa ga girman Allah da wayan Allah eh Allah yana magana da jirgin wasu kuma suka ce Allah ubangiji yana tuna wa manzon Allah saboda Allah ya sanar da manzon Allah ma kana wa ma yakunu qabla an yakuna abin da ya kasance da abin da zai kasance tun kafin abin ya kasance dan haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ubangiji sai yasa za ka ga matakan da Allah ya nuna wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wato annabawa mataki biyu ya nuna masa su a ƙasa sannan ya nuna masa su a sama a ƙasa an nuna masa su da gangan jikin su lokacin da zai yi Isra'il aka kawo su gaba ɗaya uri da alayyan anbiya wa kai zamu sadar da min rijali ka annabi min rijali shi ne wa idza isabnu maryam aqrabu man ra'aytu min shabahi wa tubu mas'udin wa idza jibril aqrabu man ra'aytu min shabahan bihiyya وإذا إبراهيم أقرب من رأيت به شبها صادقكم ثم زمان أن بابا أن تاوسنا بقوة ناقة إبراهيم ناقة دنيتي كما ناقة جبريل سنقة دهية الكلب يتي كما ناقة عبد الله ناقة النبي بسا سنقة ابن مسؤول يتي كما ناقة موسى سنقة نابل كما دهين يلين أماما متاني واندا ضرب من الرجال كأنه من رجال الشريف kaga ya gan su a alamin shuhu na su ke to sai a malakut ma ya gan su shi ne a je annabi adam ya ce a har ka zo a sake zuwa sama nabi annabi yusuf ya ce kaza sama ta uku sama ta kaza me ya bambanci tsakanin annabawan da annabi ya musu sallah a baitul maqdis da annabawan da ya sake zuwa ya biya da su a samawatul ula duka su ne amma daban-daban ne dama mun sha faɗa muku a karatu mutum ba abu ɗaya bane ya haɗo mutum abubuwan da suka haɗa mutum akwai mutum a malakut sannan akwai mutum a nasu sai suka haɗu suka zama ɗaya domin ne ya rayuwa ta duniya amma lokacin da ya tafi barzan kowanne zai koma ainihinsa jiki zai koma malakut a jiki zai koma nasu ƙasa mulku sannan shi kuma ruhi zai koma malakut shi ne annabi da ya ɗaya haɗu da su a can ana maka maganar su din ne a malaku a ruwa hudun su ke su gangan jikin su ko shine aka tattaro shi a nasu sai sa duk wanda ya ce maka annabawa mutuwa suke yi mutuwa mai gaba ɗaya to yayi karya ma Allah annabawa mutuwar su ba irin mutuwar mutane ba shahidai ma ba irin mutuwar mutane ba wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashkurun a wani ayin yace bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun har ku ce ma wanda suka mutu matattu rayu ne ku ne ba ku ganewa a wani ayin yace a'a inda rabbihim rayu ne a gurin Allah yurzaqun yadda za ka gane cewa annabawa idan mutum ya zo ya ce annabi ya yi mutuwa irin na kowa da kowa ya yi karansa yawan manzan Allah ka duba yadda aka tashi annabawa manzan Allah ya gansu kar wani ya ce ruhinsa aka tara shi yasa da ya haɗu da su a duniya da ya je sama ma sai sa kasuwa da su a nan duniya gangan jikinsu aka tara gangan jikinsu don haka dan an ce maka Allah ya yi wa annabi mu'jizan da har bayan ya yi wa faci za a ga gangan jikinsa wanda ya za su iya gani babu mai musu wannan sai wanda ya jarinci ikon Allah kuma yake ganin manzon Allah bai kai ba a gurin Allah amma annabawa ma aka musu wannan aka tada su wani ma ya shekara sama da dubu dubu kaza aka tada su suka zo me yasa aka tada su manzon Allah mun duka aka yi manzon Allah to shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar mu'jizarsa da kuma ta hanyar karama wali zai iya zama cewa manzon Allah ya zo da suwar gangan jikinsa kuma shi din ne wa man zalika ala Allah min aziz mu ba mu musu muna roƙon Allah ya mana dama menene ibnu hajar yake cewa wanda suke musawa to su an haramta musu su iya samun wannan alkhairi kamar da yadda annabi yace shafa'ati yawmul qiyamati haqqun wa man lam yu'min biha lam yakun min ahliha ceto na gaskiya ne wanda bai yarda ba bai ciki wa haka ganin manzon Allah wallahi mai bisa ganin manzon Allah ko a mafarki ba zai haɗu da manzon Allah ba ai da zo da yamma muka gama karatun shama'il babu rubiyan manzon Allah ganin manzon Allah a mafarki abu ne kawai wanda Allah yake bayarwa kuma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa bi hazzin azim Allah yana bayarwa ma wanda yake son su ba aiki ba ne soyayya ne na Allah al'inayatu rabbaniya Allah ya kara mana kusanci da Allah ubangiji ya ce in al-hukm illa lillah hukunci na Allah ya qusfu al-haqqa Allah yana ba da labarin gaskiya yana ba da gaskiya idan mun ɗauki wancan shari'an kuma na Ali ibn Abi Talib yaqdi al-haqqa Allah Ubangiji yana hukunci yana hukunci da Nafi' Ibn Kasir da Asir da Mujahid da A'mar da Ibn Abbas duka sun karanta ne da Yaqussul Haqq shi kuma sayyidina Ali ibn Abi Talib da wasu ire-irensa kamar Abdurrahman Sulami da Sa'id ibn Musayyib sun karanta shi da Yaqdil Haqq shi kuma Abdullahi ibn Mas'ud sai karanta shi da Yaqdil Haqq dan ko a sahihu muslim akwai babu guda alqira'atu shazza qira'o'i ne amma qira'o'in da aka samu daga sahabbai amma ba qira'o'i bane wanda suka aka hado akai qira'atu qira'atu shazza ne akwai sayyidina Umar ibn Khattab inda ya karanta ya ayyuha alladhina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati shi ne qira'an kowa yake karanta ba zai kance famdu ila zikrillah bai karantawa da fas'au ya ce shi famdu ila zikirin lahi wa zarul bai zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun haka shi abdullahi ibn mas'ud in zai karanta wallahi idza yabsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa az-zakara wal unsa to ba ya ce wa ma sai ya ce wa zakara wal unsa shi haka yake karanta akwai qira'atu shaz wanda ba a karatu da su amma dai suna nan ruwayoyi su daban-daban kamar yadda muka sani da akwai ƙira'o'i musamman ma sai na Usman ibn Affan radiyallahu anhu shine ya hada mutane akan wannan al-mushaf al-usmani din shi ya hada an san mutane suna kuskure sai suna ce ma wannan qur'ani sunan wannan ba qur'ani ba wannan sunan shi ba qur'ani ba sunan shi mushaf an gane ko mushaf sunan wannan kenan shi kuma ƙur'ani shi ne ayoyin da kake karantawa sunansa ƙur'ani shi kuma takaddun da ya haɗo alƙur'ani sunansa mushaf shi yasa ake kiransa da al-mushaful usmani mushaf na sayyidina usman shine ya fara haɗawa lokacin da aka samu saɓani akan karanta alƙur'ani har ya zamanto wasu suna kuskurantar da wasu wasu suna kafarta wasu wasu suna ce nasu ne daidai na wasu ba daidai bane sayyidina usman sai ya ce duka a haɗa masa kwafin alƙur'anin da yake guri kowa ka haɗa masa sai ya ce to a rubuta ƙur'ani wato a haɗa alƙur'ani a kan wato lahajar ƙurayshawa sai aka haɗa alƙur'ani shi kenan duk sauran ƙabilun kuma sai ya ƙona su saboda kashe wannan jayayya sai ya tura da kwafi kwafi na alƙur'ani zuwa da dukkan al'amsar wuraren da gamnoninsu suke wuraren da wakilansu suke tura musu ya ce to daga yanzu za ku na amfani da wannan misali يقص الحق الله أبنجي ينا ينا بعد الأباني لقسكيا وهو خير الفاسدين الله شيني في ينيم ما سربي و كان من كلها دقسكيا الله شيني في ينيم ما سربي و كان أبن ديدي إلى أبن بعد ديدي الله يمنع من ديدي نعم
قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين الله يتكفل أمس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم lau an da indi ma ta sa jinnan fi da a ce a burina da akai abin da kuke cewa a yi a yi ainihin na azaba a kawo muku na azaba da ba ku biyar amu da an gama lamarin da azaban ya same ku la kudiya baini wa bainakum da an gama la kudiya al'amru baini wa bainakum da an gama hukunta al'amari tsakanin da ku gaskiya ta tabbata gaskiya ƙarya ta tabbata ku je ku ƙaryar ku والله أعلم بالظالم أما الله يا كسكوا سنة وأن سكي ين شركة سكي زالتي سكي ساقر الله سكي كالبري وورد الله وأنا da Allah Ubangiji ya ce lau anna idina ta sa ake nuna bihi a kan harshen manzan Allah wato komai Allah ya mishi lokaci ne na musamman كل شيء عنده وكل شيء عنده بأجل مسمى komai a wurin Allah yana da lokaci yasa da kaga ya bar kafiri yana ta kafirci ya bar shi saboda ya rubuta lokacin da zai kama shi dan haka Allah shi baya gaggawa amma kana rubuta nasiya bai mantuwa shi yasa da kaga mutum yana zagin Allah akwai wani sunansa dan jahannama ita zagin Allah wanda in kai haka bari magana a gaban ka sai kai kokarin shekewa maka hadiyar ka kana ganin kamar sama data ne amma shi ba ruwansa Allah ya san ki ayyaban shi saboda wa kullu shay'in inda bi ajalin musamma komai a gurin Allah lokaci na lokaci kai ma karka ga an baka lafiya an baka dama an baka kuɗi an baka mulki ka zaci cewa an mance da kai ne a'a ka zaci cewa kawai an barka ne abinda Allah zai maka din ne yana da lokaci kuma lokaci in ya zo ba za ka tsekara wannan lokacin da minti ɗaya duk ran da ka zo duniya an rubuta komai a kan wannan dogon hadisin da yake cewa wa yu'maru bi katbi rizqihi wa ajalihi wa shaqiyyin am sa'idin nan da ka zo duniya ba ma ran da ka zo duniya ba ran da jibril zai hura maka rai sai ya rubuta arzikinka da ka samu kaza a duniya da ka sha ruwan ɗigo kaza a duniya da ka ci abinci kwaya kaza a duniya da ka samu gida guda kaza a duniya duka sai an rubuta ya sa ɗan adam ne kawai mai gaggawa kulikal insanu min ajal shi ne yake gaggawan wai ya samu ka arzikinka yana neman ka fiye da yadda mutuwanka take neman ka ai arzikinka na neman ka fiye da yadda kake neman ka shi ne ɗan adam ne ya yi wa ne yana lokacin da bai da wayo an bashi lokacin da bai san wanda zai bashi ba an bashi lokacin da bai da mai bashi an bashi amma yanzu da ya dan yi wayo sai yana ganin shi yana da wayon da zai yi kansa lokacin da kake cikin mahaifiyarka wake baka roka kake yi kai kake tsarawa haka kawai ake baka lokacin baka da mai baka in an ga dama za ka karɓe ba za ka samu ba sai ka mutu amma aka barka aka baka sai ka kai wata ta shekan numfashi a ciki kake sheka ci ta ciki kake ci komai Allah ne yake ba ka sake zuwa duniya baka da wayan komai baka da dabarar komai Allah ya kare ka inda a ce abun tsoro ne zo kowa zai gudu kai kana zaune a gurin babu abin da ba yadda kai saka gurin ne saboda baka da wani baka da hankali duka Allah ya kare ka a wannan makaka to sai kuma ka girma ka yi hankali ka yi wayo to yanzu ne zaka ce ma Allah to kaza nake so ka mutu kaza ne ba ni so ka mutu yanzu kan kai kaza wai me yasa ban samu kaza ba dama kai kake ba ma kanka kaza a hannunka yake kai ne mai kaddara ma kanka kowa arzikin sa makulun bi inna Allah khalaqa maqadir al-khalqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 ama Allah ya halicci duk abin da wani zai samu saboda haka wallahi ka kwantar da hankali wallahi baka isa ka samu abin da Allah ya baka duba ya wallahi yadda ka san tsuntsu a cikin tarko ko yadda Allah yake gani ya fi yadda kake rike da tsuntsunka a cikin tarko tsuntsu ne yana cikin garko yana ta maka tsalle tsalle tsalle tsalle ba kallon sa kawai kake yi eh haka ne akuya ne ka daure ta a ciki tana guje guje ba kallon ta kawai kake yi ba to duk wani wayan ka ba za ka gudu ma Allah ba duk wani wayan ka ba za ka canja kaddaran Allah ba sai dai kawai da kai mai rauni ne kana ganin kaman wayan ka zai maka amma wallahi la hawla wala quwwata illa billah babu karfi babu sini sai ga Allah babu karfi babu dabara ga kowa sai ga Allah yasa masana sai su ce sikrullahi masbulun alai ainullahi naziratun ilai bi haulillahi la yuqdaru alai mu dai sikran Allah yana da filim idan Allah yana kallon mu da ikon Allah ba kanda aka iya da mu ka dauki kanka ka ba da amana ma Allah ki ka yi iltijari zuwa ga Allah saboda haka babu duk abin da ka ga kafiri yake yi na abun nan duka Allah ya bar shi da kawai na saƙo hangare mutunci Allah ya shi ne kawai lokacin da Allah zai kama shi lokaci dai Allah zai kama shi wala yahsa wala yahsabanna allazina kafaru annama nulli lahum khairun li anfusihim innama nulli lahum liyazdadu ithma har su zaci muna barin su ne dan kawai wai mun bar su su ji daɗi wallahi mun bar su ne saboda duk saniyar da za a yanka ta to akan bar ta ci abinci ta ginira eh sai a kiwata ta da kyau haka ne to haka jikin waɗanda za a saka su a wuta akan bar su su ci su koshi saboda wuta ta samu makamashi Allah ya kare kullum an da indi ma ta sa an da bihi la qudiyar nam da an gama al'amari an gama hukunta al'amari bai ne bai ne kun tsakani da dabu wallahu a'lamu misali wannan baya kore rahman manzon Allah da jinkan manzon Allah da yadda manzon Allah yake tsorace mana azaba babu a matakan da Allah bai shirya yin intikami wanda suka taɓa manzon Allah amma annabi kullum abin da yake faɗa ma Allah shine ya Allah ka turo ni ne annabin rahma ne ba annabin azaba ba walau la uzibna wa kauna kabun na kun ba dai shi ba an mana azaba hanya nawa aka mana muka hau hannu amartana ka tarakna wa nahaitana farta kabna ka ce mu yi minki ka ce kar mu yi minki in ba don manzan Allah wallahi babu wani wanda ya isa ya yi dabo a ƙasa a duniyar nan babu shi kuma duk fasikin da ya ce ba arzikin manzan Allah yake ce ba a duniya ya ce ta babban butulu wanda butulcinsa zai tabbata masa na rasin samun ceton annabi ranar kiyama a duniya kace ba arzikin annabi kake ci ba wani ma wai an ce duk wanda ya zo duniya annabi ya rabu sai ce wa ya faɗa eh to mun rako annabi ne lahira ma shi muke so mu raka Allah ya bar mu da shi wannan bawo ko da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi rahimun bil mu'minin Allah yana faɗin wato sunnan Allah cikin saukar da azaba yana rataye da lokacin da Allah ya rubuta wannan abu duk gaggawar da kuke yi na a saukar muku da azaba ba za a saukar da shi ba sai lokacin da Allah ubangiji ya ga damar ya saukar muku da azaba kuma lokacin da ya saukar muku da azaban ba za ku kubuta ba kuma Allah ya san kowa babu wanda zai kula yi Allah subhanahu wa ta'ala dan ya kara aya daya wa indahu mafatihul ghaib وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين Allah ya ce wa inda mu mafati gari a wurin Allah mabudan gaibi su mun karanta a karatun baya ayin da muka yi bayani akan a faɗa musu ban san gaibi ba har muka yi bayani akan me ake nufi da gaibi menene mafatihul gaibi guda biyar kuma wasu abubuwa ne na gaibi me ya kashe kashen bai mutum har muka yi bayani mai yaba da kusan wuni guda ya mutum ko in ce tafsirin ranar guda ya to wa inda muka fashi guda a gurin Allah akwai mabudan gani ya tabbata a cikin hadisin Abdullahi ibn Umar daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafatihul gaibi guda biyar wannan wa inda kuma mafatihul gaibi din to mafatihul gaibi din guda biyar na farko shi ne babu wanda ya san abin da yake cikin mahaifa sai Allah. Na biyu babu wanda ya san karanta mana wannan ayar da Allah Ubangiji yake ce mana wa ya'lamu ma fil arham ma tadri nafsun ma za ta ci gadan ma tadri nafsun إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير إن الله عنده علم الساعة ilimin alkiyama yaushe kiyama za ta tsaya yana gurin Allah wa yunazzilul ghais har yanzu Allah shine yake saukar da ruwa shine ya san lokacin da ruwa zai sauka babu wanda ya san wannan lokacin sai Allah duk da mu zo mu yi bayani akan waɗanda suke da ilimin bincike na falaki da suke iya gane lokaci kaza kaza zai faru za mu bayani akan wannan amma ina ga bayanin zai kai mu gaban Allah ya kai wa ma tadri nafsun ma za ta ci gadan babu wata ran da ta san menene za ta yi gobe gobanin Allah ne babu wanda ya sani ba sai Allah wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut kuma babu wata ran da ta san a ina mutuwa zai same ka babu wata ba wannan ba waɗannan abubuwan su ne mafatin rai su ne mabuɗan gani wanda Allah shi kaɗai ya sani duk da a wancan lokacin mun yi bayani akan Allah yakan iya yin ibtila'i ya yi ya tsinkaya ya yi itla'i ga ɗaya daga cikin salihan bayansa ko annabinsa illa da duk da mun rasuli wanda dai na san insha Allah duka wannan aya ma zai sake ɗaukar mu bayanai to mafatihul ghaib din guda biyar ne kamar yadda muka ji a wannan aya wa inda hum mafatihul ghaib la ya'lamuha illa Allah babu wanda ya san sai Allah wa ya'lamu ma fil barri wal bahr Allah shi ya san abin da yake tudu yake kogi albarru shi ne duk abin da wato saman ƙasa ne shi ne ake ce masa albarru albarru kuma duk abin da cikin kogi ne to Allah ubangiji shi ya sani wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min warqatin ba wani ganyen bishiya da zai faru illa ya'lamu sai Allah ya saka wala habbatin ko wani kwaya da za a burne shi a ƙasa fi zulmatil ardi a cikin duhu na ƙasa wala rajul ko ɗanyen abu wala yabisin ko bushashshen abu illa fi kitabin mubin sai face yana nan a cikin wato lauhi mahfuz Allah ya riga ya rubuta shi to anan sai malamai suka ce yana daga cikin hikiman ubangiji da wadancewan ubangiji cikin alkur'ani wannan ayar tana da ban mamaki da Allah ya ce wa inda kuma fatihul ghaibi da farko Allah ya ce shi kadai yake da mafatihul ghaibi sai Allah ya ce kuma wa ya'lamu ma fil barri wal bahr al barru shine duk abin da yake farfajiya al bahr shine duk abin da yake cikin kogi sai Allah ya matso da ilimin zuwa gare ni abin da yake sararin ƙasa da kuma abin da yake cikin kogi sai kuma Allah ya sake turawa wa ma tasqutu min waraqati abin da zai fado daga sama ba wani abin da zai fado na ganyen bishiya wanda yana bayyana illa ya alamu ma ce Allah ya sani sai Allah ya sake komawa abin da za a binne a ƙasa yace wala habbatin fi zulmatil ard haka kwayoyi da aka saka ta a cikin duhun ƙasa ma duka Allah ubangiji ya sani yasa Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq yana bayani yace din da Allah ubangiji yace cewa ya alamu ma fil mulk wa ma wa ma tasqutu min waraqatin ba wani ganyen da zai fadi sai ce wannan yana nufin duk cikin da aka yi farinsa na ‘ya'yan annaba adam shi ne wannan waraka da ma'ana duk wani abin da ba a haife shi ba aka yi farinsa to Allah ya san shi illa ya lamaha wala habbatin sai ya ce shi kuma habbatin duk wani ɗa da aka haife shi ya mako duniya Allah ya san shi wala rabbi duk wani rayayye shi ne rabbi Allah ya san shi wala ya nisan haka duk wani macece amma wannan sun ce wato wato abin da ya shafi tafsiri ne na rumus wato rumus ishara kamar yadda za mu samu akwai tafsirin sufi tafsiri irin na sufaye wanda za ka ga aya karar nan amma kuma sai a ɗauki wani abu wato a cikin ayar na abin da ya shafi wani ilimin da ake ce masa ilimin baki kamar misali ayar inna Allah ya an tasbahu al-baqara kaga ai wasu suka ce Allah yana nufin malaman su ba suka ce a yanka rai bakara din ana nufin mutum ya kashe kansa ne ba zan yi da ce kashe kai ba ba mutum ya rataye kansa ya mutu ba ya kashe nafsu abin da yake nufi da kashe nafsu shine abin da ranka yake so ka saba maka domin ka bi abin da Allah ubangiji yake so amma ina ga lokaci yayi gobe in Allah ya kai za mu da fata bayani kan wannan aya kuma abin da take dauke da shi na bayanin malami abin da muka yi dai Allah ya ba mu data Allah ya karanta tambaya
tambaya ta farko wannan mai tambaya tana tambaya ne akan za ta iya haɗe kamar sallar tarawih ta ce ta yi raka'a hudu tukunna sai ta yi sallama eh ana yi sallar tarawih ne a haɗe shi ba raka'a bibbi a yi sallama ba raka'a hudu aka yi iya yin Allahu akbar wannan shi kuma yana tambaya ne ce Allah subhanahu wa ta'ala ya kara wa malam lafiya tambayar sa shine yana son wata baiwar Allah har suka kai ga sun daɗe suna tare har an kai tambaya so daga baya kuma sai ya gano ashe matarsa da yake tare da ita a yanzu mahaifinta shi ya saki wannan baiwar Allah kuma shi yanzu ya jarrabu da sanda kuma ita ma tana son shi kawai yana so malam ya dan hanya ba ba a cinye na ƙarshe wannan abin ba kuwa amma yana faruwa haka ne to kamar ka kara da yawa wasan ka kara akan bar wani abun don kunya ko eh ka kamu da san ka to sai ka san yadda za ka yi da cikin gida bai dai haramta maka ka aure ka ko mahaifin matarsa shi ya aure matar yarwar kuma shi har ga Allah bai sani sai da tafiya ta yi tafiya ya ka san dabarar da za ka yi mata Allah ya baka mafita
wannan shi kuma malam yana tambaya ne akan cewa ya kan yi wa matarsa bakance irin ya faɗa mata in kika yi abu kaza ko irin kamar a bakin aurenki ko wani abu don ta kiyaye wani abu haka to kuma daga baya shi tsakaninsa da Allah yakan ce ya janye wannan abin da ya faɗa mata mutum ya guji wannan babu to mutum yana bakancan shika ai yana cikin abin da abdurrahman al-akhdari ma ya faɗa ko wa aymani talaki da rantsuwan shika wallahi in kin yi kaza na sake ki in kika fita a bakin auren ki in ta fita a bakin auren ta amma babu alkhairi cikin yin haka ne yin haƙuri shi yafi akan misali kai ba kan ce kace in ta yi wani abu shi kenan ta saku kuma kana yi in ka saku ka zo ka kama zare wa mutane ido kana son a halatta maka ka dawo da matar saboda haka irin haka babu babu ita kuma su kuma matan zamanto masu kubutar da mazajen sun sun yi rantsuwa domin akwai hadisin da zan Allah da yake cewa mace ta gari ita ce wanda idan mijinta ya ganta za ta burge shi kuma wa in aqsama alaiha abarratu in ya rantse mata za ta za ta kubutar da shi a kan rantsuwa in yace wallahi in kin yi kaza sai kaza ya faru to ba za ta aikata abin ba shine aka ce wani ya zo sai ya samu matansa ta saka faranga tana ɗanewa za ta hauta daga gidan makwabta ta je rai kawai sai mijinta ya shi sai je in kin yi sama kin sako in kin yi kasa kin sako sai ta sake ta faɗo in kika ƙara taku ɗaya ta sama kin sako in kika yi taku ɗaya ta kasa kin sako sai ta lura to tun da ba ya ce in ta faɗo bane sai ta faɗo amma dai irin wannan wato mutum yana rantsuwa na shika haka abu ne wanda an tsawatar da maransa Allah ya kare abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana yau ni ne babban bako ɗaya daga cikin hakiman mai martaba sarkin Bauchi malamin Bauchi Alhaji Malam Muhammad Nasir Musa Sudani mai yaban manzon Allah Allah ya saka masa da alkhairi tare da sirikinsa wanda kullum muna tare da shi a nan mutumin kirki a sarkin zango alhaji ibrahim gane tare suka zo allah ya saka musu da alkhairi yadda kuka ji lafiya allah ya mayar da ku gida lafiya mun ji daɗin wannan ziyara da zumunci allah ya kara mu da son annabi ya cika zuciyar mu da son annabi allah ya yarda da mu yarda da babu kashe a bayansa allah ya ba mu kar ya hana mu ya kara mana kar ya rage mana ya ɗaukaka mu kar ya tozarta mu barkan manzon allah sallallahu alaihi wasallam sai damuwar mu na duniya allah ya yaye mana allah ya sadar da mu da alkhairi a diyan da yake ya nisanta mu da sharri a diyan da yake Allah ya haɗa mu da mutanen kirki ya raba mu da mutanen banza Allah ya ɗaukaka sha'aninmu da kadarin Allah ya cire mu fariya da girman kai Allah ya saka mu cikin bayin da suke kaskantar da kai a gare shi barkan manzon Allah abin da ake samu na alheri a wannan wata Allah ya ba mu abin da ake samu na ƴancawa a wannan wata Allah ya yi mana aikin da ya dace ba mu yi sai muka takaita ba mu ba Allah ya cika mana rabbana atmin lana nurana waghfir lana maulan mu shekh tahir bauchi Allah ya kara masa lafiya ya kara masa nisan kwana ya kara masa yarda fatiha ma salatin fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين